أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العليم القدير اللطيف الخبير يدبر خلقه كيف يشاء ويقضي في عباده ما يريد لا راد لأمره ولا معقب لحكمه يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون نحمده سبحانه على ما أنعم وأعطى ونشكره على ما دفع وكفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عرفه ال- عرفه العباد بآياته ومخلوقاته ودعاه المؤمنون بأسمائه وصفاته ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه حضروا التنزيل وبلغوا لنا الدين وترضى عنهم رب العالمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه يا عباد الله واعرفوا فضل الله تعالى عليكم ورحمته بكم وإحسانه إليكم وقهره فوقكم فلا قوة إلا بالله تعالى ولا نجاة إلا في دينه ولا فلاح إلا في مرضاته ألا وإن الهلاك والعذاب في الاستكبار عن دينه والاستنكاف من طاعته فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون أيها الناس إن لله سبحانه وتعالى في خلقه سنن لا تبدل ولا لا, لا تتبدل ولا تتحول جعلها عز وجل من دلائل قدرته وآيات قهره ودبر سبحانه بها خلقه وبينها لعباده فيما أنزل من الكتب وما خص من الأخبار سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وفي آية أخرى فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ومن السنن الربانية العظيمة في الخلق تقلبهم من حال إلى حال ونقلهم من طور إلى طور ونجد هذه السنة الربانية في كل الأحياء على الأرض وتجري على الأفراد والإم على الأفراد والأمم والدول بل وعلى النظريات والأفكار والصناعات والتطور ونجدها في الزمان والأجواء والعمران فالإنسان خلق ولم يك من قبل شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم لما كان شيئا مذكورا بخلق الله تعالى له تقلب في أطوار عدة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وفي تمامه بشر سويا ينتقل في حياته من الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة فالهرم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وفي آية أخرى ومن نعمره ننجسه في الخلق أفلا يعقلون حتى يفقد التمييز كما كان في طفولته بلا تمييز ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير لقد كان الله تعالى قادرا على أن يخلق البشر دون دون الحاجة إلى هذا التدرج فلا يكونون في قوة بين ضعيفين فلا يكونون في قوة بين ضعفين ولا في قدرة بين عجزين ولا في كمال بين نقصين ولكن سنته سبحانه فيما اقتضت هذا التدرج والانتقال من حال إلى حال وله سبحانه الحكمة فيما قضى فينا وكان خلق الحيوان والنبات وكان خلق الحيوان والنبات كما خلق الإنسان في التدرج والانتقال من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى ضعف وشيخوخة وفناء هذا في الجانب الجسمي للإنسان وفي الجانب العقلي القلبي الفكري هو متقلب أيضا من حال إلى حال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا الاستثناء للمؤمنين لأنهم قبلوا هدى الله تعالى كما قال سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وفي آية أخرى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم كما أن الذين كانوا في أسفل سافلين إنما كان ذلك بسبب أعمالهم نسوا الله فنسيهم وفي آية أخرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال أنس رضي الله عنه فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله كقلب واحد يقلب ويقلبها كيف يشاء رواه الترمذي والأفراد والدول والأمم تتقلب أحوالها وتنتقل من طور إلى طور قوة وضعفا صحة ومرضا وغنى وفقرا وعزا وذلا بأسباب كونية قدرية وبأسباب شرعية مرضية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وما من أفراد إلا فرحوا وحزنوا وضحكوا وبكوا وطمعوا وأيسوا واستبشروا وأبلسوا وجرى ذلك على الدول والأمم وهذه السنة العظيمة في تقلب الأحوال بالأفراد والدول والأمم جاءت في كثير من قصص القرآن للتذكرة والاعتبار فأمة بني إسرائيل كانت مستضعفة مستدقمة للفراعنة فقلب الله تعالى حال الفراعنة إلى الذل والهوان بهلاك فرعون بهلاك فرعون وجنده وقلب حال بني إسرائيل إلى العز والتمكين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونودي فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وقال في آية أخرى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان في يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وفي آيات أخرى يقول الله تعالى عن فرعون وآله فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فما أعجب سنن الله تعالى في عباده وما أسرع تقلبهم من حال إلى حال وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام التي هي من عج من أعاجيب قصص التي هي من ع... من أعاجيب قصص القرآن ومن أبين الدلائل على تقلب الأحوال قرأنا كيف ابتلي يوسف عليه السلام بالجب وكان مظنة الحلاك ثم بالرزق وهو مظنة دوام الأسد والذل ثم بالسجن وهو مظنة البقاء والنسيان ليبدل الله تعالى حاله في الابتلاء المتتابع فيمكن فيمكن له في الأرض ويجعله على خزائنها فيعتز بها أهله وإخوته الذين أرادوا ذله وهلاكه ولذا ابتدأ الله تعالى هذه القصة العظيمة بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وختمها بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وما ذاك إلا لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال ومن محنة إلى محنة ثم من محنة إلى محنة ومنة ومن ذل إلى عز ومن رق إلى ملك إلى ملك ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف ومن حزن إلى سرور ومن رخاء إلى جدب ومن جدب إلى رخاء ومن ضيق إلى سعة ومن إنكار إلى إقرار فتبارك من قصها فأحسنها ووضحها وبينها وفي قصة بني النضير قلب الله تعالى حالهم من الاستق... من الاستقرار إلى التشرد ومن السعة إلى الضيق كانوا يعمرون بيوتهم وحصونهم لبقائها وبقائهم هم فيها فإذا حالهم ينقلب فيخربونها بأيديهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار فما أسرع النقمة التي حلت بهم بعد النعمة وصاحب الجنتين في سورة الكهف سار فيها معجبا مستكبرا ثم ماذا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا عباد الله فالتاريخ مملوء بحوادث تقلب فيه بحوادث تقلبت فيها أحوال العباد أفراد ودول وأمم فعز فيها من كانوا أذلة وذل فيها من كانوا أعزة وسادت دول ثم بادت ليخلفها في السيادة غيرها ورأينا ذلك رأي العين في أفراد افتقروا بعد الغنى وآخرون اغتنوا بعد الفقر ورأينا دول ورأينا دولا التفعت ثم سقطت ليخلفها غيرها غيرها الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قال أهل التفسير في قوله سبحانه يتنزل الأمر بينهن بحياة بعض وموت بعض وغنى قوم وفقر قوم وما يدبر فيهن من عجيب تدبيره فينزل المطر ويخرج النبات ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيئاتها فينقلهم من حال إلى حال فلله الحمد على ما خلق ودبر وقضى وله الشكر على ما منع وما أعطى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الغفور الرحيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا رحيما الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وعلى صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فاتقوا الله تعالى وأطيعوه واشكروه على نعمه ولا تكفروه فإن في الشكر دوام النعم وزيادتها وفي كفرها زوالها وتبديلها فيحل فيحل الخوف محلا أمن وتكون القلة بعد الجدة ويمنع العباد أرزاق السماء وبركات الأرض ويمنع العباد أرزاق السماء وبركات الأرض أيها المسلمون هذه السنة الربانية العظيمة في تقلب الخلق على أحوال عدة قد طالت ما خلق الله تعالى من الزمان وعلاماته فالليل والنهار متعاقبان لا يستقران والشمس والقمر يجريان بحسبان وفصول السنة تتعاقب من حر إلى قر من حر إلى قر ومن ربيع إلى خريف يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقد رأينا خلال الأيام الماضية تقلب الأجواء وتبدل الأحوال فتظل الناس عواصف ترابية يخافونها ويحاذرون منها فإذا هي تزول بأمر الله تعالى ليخلفها سحبا مباركة يأتي بالخير ورأينا سحبا ورأينا سحبا ورأينا سحبا تتلبد فيها السماء حتى إذا طمع الناس فيها زالت وخلفها صاحب من, من الريح والتراب قال الله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ومن سنن الله تعالى في عباده أن الاستقامة على أمره وإقامة دينه وتحكيم شريعته سبب للأمن والرزق والبركة والعز والرفعة والتمكين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وفي آية أخرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وفي ثالثة ولو أن ولو وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وفي رابعة ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وحين قلب الله تعالى نعم آل فرعون إلى نقم علل ذلك بقوله سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم فاعرفوا عن الله تعالى سننه يا عباد الله واشكروه على نعمه واحذروا إتيان ما يقلبها إلى نقم فليس بين النعمة والنقمة إلا أمر الرب جل جلاله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يا أموا مسلمي قدبر موتيو أولا رانا تا juma'a a yau muna goma sha uku ga watan almuharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 445 wanda yake daidai da 19 ga watan bakwai shekara ta 2024 miladiya daga wannan mimbari mai albarka mimbarin masallacin imamul bukhari rahimahullahu ta'ala da ke wannan unguwa ta rauda kwatas a nan cikin garin bauchi hudubar mu ta yau tana magana ne akan sunnonin allah akan bayinsa mana yadda allah subhanahu wa ta'ala ya tsara kai koman bayinsa da kuma yadda ya tsara gudanar yadda ya tsara gudanar rayuwarsu da canjin yanayi da allah ya tsara cewa za a dinga samu daga hali kaza zuwa hali kaza daga yanayi kaza zuwa yanayi kaza daga farin ciki zuwa bakin ciki daga damuwa zuwa kwanciyar hankali daga tsaro zuwa rashin tsaro daga yunwa zuwa kuma arziki rayuwar duniya ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara duniya duk yanayin da ake ciki to ya tsara mutane sun fi biyu a wannan yanayi a lokacin da ya yi wasu masu arziki wasu kuma sai ya yi su talakawa wani ya koshi wani yana jin yunwa wani yana da shi wani bayi da shi wani yana kuka wani yana dariya wani yana farin ciki wani yana bakin ciki wani yana murna wani kuma yana cikin damuwa hakanan Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar kamar yadda duniyar gaba daya yau an haifi wani yau kuma wani an kai shi kabari Allah ya samu cika da imani Allah madaukakin sarki yana gudanar da bayinsa yadda ya ga dama yana kuma zantar da abin da ya ga dama a cikin bayansa duk abin da Allah ya zantar ba wanda ya isa ya tunkuɗe shi abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara ba wanda ya isa ya ci gyaran wannan hukuncin nasa Allah shi ke jujjuya al'amura shi ke bayanin ayoyinsa filla-filla saboda ku samu yaƙini game da haɗuwa da Ubangijinku muna yi ma Allah godiya a bisa abin da ya bayar muna yi mishi godiya a bisa abin da ya hana muna yi mishi godiya a bisa bala'o'i da ya tunkuɗe mana da kuma abubuwa da ya tunkuɗe mana subhanahu wa ta'ala ina mai shaida cewa babu abin bautawa bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya bayinsa sun san shi ta hanyar ayoyinsa da kuma halittunsa sannan muminai sun kira shi da sunayensa mafiya kyawu da siffofinsa mafiya ɗaukaka Allah yana da sunaye masu kyawu da ku kira shi da waɗannan sunayen ina shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne ya isar da sakon Allah ya sauke amanan da aka daura masa ya yi ma al'umma nasiha ya bar mu akan hanya faraƙal dare da rana ɗaya ne a wannan hanya ɗin babu wanda ke kaucewa ma wannan hanyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai halakakke Allah ya daɗin salati da tsira da albarka da ni'imomi a gare shi da iyalansa da sahabbansa wanda suke halarci lokacin da ayoyi suke sauka kuma suka isar mana da wannan addinin Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yarda da su ya ƙara aminci a gare su da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku yi ma Allah biyayya ku kuma san falalolin da Allah maɗaukakin sarki ya yi muku ku kuma san rahamomin da Allah ya yi muku iri da kala ku kuma tabbatar da cewa kun fahimci cewa Allah ya kyautata muku a kowane yanayi na rayuwanku ku kuma sani cewa Allah yana da iko da ƙarfi a kanku babu wani ƙarfi ko dabara in ba komawa zuwa ga Allah ba babu wani tsira in ba bin addinin Allah ba babu su inda za a samu farin ciki da kwanciyar hankali sai ta hanyar neman yardan Allah halaka da azaba da taɓewa da lalacewa ana samun su ne ta hanyar girman kai game da bin addininsa da kuma yin girman kai game da yi ma Allah maɗaukakin sarki biyayya Allah yana bayani game da wasu al'umma da suka shuɗe Allah ya ce a yayin da suka manta suka yi watsi da abin da aka musu wa'azi da shi sai muka tseratar da waɗanda suke hani akan mummuna sai muka kama waɗanda suka yi zalunci da azaba mai muni saboda abin da suke aikatawa na fasikanci ashe kenan halaka da azaba da shiga uku da shiga halin kakanikai da shiga halin ni'yasu ana samun shi ne ta hanyar saba ma Allah ana samun shi ne ta hanyar kauce ma dokokin Allah ya ku mutane ya ku musulmai ya ku bayin Allah Allah yana da wasu tsarurruka da sunnoni wanda ba sa canjawa game da gudanar da halittunsa Allah ya sanya waɗannan sunnonin su zama ayoyi daga cikin ayoyin da suke nuna izdansa da ikonsa da girmansa da kuma ayoyin da suke nuna ƙarfinsa da isansa akan bayinsa Allah maɗaukakin sarki yana jujjuya bayinsa da wannan yanayi da waɗannan sunnoni sannan ya yi ma bayinsa bayani a cikin littafansa da ya saukar da kuma labarin da ya bayar a cikin littafansa Allah yana cewa waɗannan tsari ne na Allah sunnoni ne na Allah wanda suka shuɗe tun waɗanda suka gabace ku ba za ku taɓa samun canji game da sunnonin Allah ba duk abin da Allah ya tsara na rayuwa to haka zai ta gudana ba wanda ya sai canza yana daga cikin sunnonin Allah yadda Allah ya tsara rayuwa ta gudana ya ku bayin Allah shine jujjuya yanayin bayi daga yanayi zuwa yanayi daga wani hali zuwa wani hali wannan sunnonin za mu same shi a duk inda ake rayuwa a bayan ƙasa yana faruwa da ɗaiɗaikun mutane yana faruwa da al'ummomi yana faruwa da dauloli yana faruwa da ƙasashe yana faruwa a jihohi yana faruwa a gidajen masu mulki yana faruwa a gidajen talakawa yana faruwa a tunanin mutane wajajen sana'o'in mutane wajajen neman kuɗin mutane a duk inda ake zama ake rayuwa ake samun ɗan adam ake samun halittun Allah to babu shakka wannan yanayi canjin yanayi daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan ana samun shi a wajen shi karan kanshi mutum Allah ya halicce shi a lokacin da shi ba kowan kowa bane a lokacin da ba wanda ya san da shi Allah yana cewa shin wani zamani ya taba zuwa ma dan adam lokacin bai zama wani abu abin ambato ba in shekaran ka hamsin to shekaru hamsin da ɗaya baya babu kai a duniya ba lissafinka a duniya in shekaranka arba'in shekaru arba'in da ɗaya baya ba lissafinka a duniya ba a lissafi da kai ba a san da zamanka ba ba a san yaya kamanninka ba in ana lissafin komai na rayuwa babu kai a ciki sai gashi kuma Allah ya kawo ka kaga ka samu canji daga yanayin babu zuwa akwai kenan sannan lokacin da mutum ya zama abin ambato Allah maɗaukakin sarki a san da zai halicce shi ya halicce shi ne mataki mataki mataki mataki Allah in ya ga dama yana da ikon ya halicci mutum a lokaci guda ya zama cikakken mutum amma Allah cikin ikonsa sai ce hakika mun halicci mutum daga turbaya daga nan muka sanya shi ya zama digon maniyi a matabbata ma'ajiya wanda yake tsararre daga digon maniyi sai muka sanya shi ya zama gudan jini daga gudan jini ya zama gudan tsoka daga gudan tsoka ya zama kashi wannan kashin muka lullube shi da nama wannan naman sai zama mun tada mutum ya zama wata halitta cikakkiyar halitta Allah ya ce kai fa tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun Allah sun yawaita Allah mafi kyawun masu halitta bayan an halicci mutum a cikin mahaifiyarsa ya zama cikakken mutum Allah sai sa aka haifo shi ya zo duniya sai ya fara mataki-mataki mataki-mataki daga jarirantaka zuwa samaltaka zuwa tsufa zuwa mutuwa zuwa tashin kiyama Allah yana cewa Allah shine wanda ya halice ku daga rauni jarirantaka kenan sannan kuma bayan wannan raunin sai sanya muku ƙarfi shine samaltaka kenan bayan wannan ƙarfin sai ya sanya muku rauni haɗe da furfura wannan tsufa kenan kaga Allah yana nuna mana yadda yake caccanza mana yanayi zuwa yanayi yanayi zuwa yanayi subhanahu wata'ala Allah yana cewa duk wanda muka bashi tsawon rai to za mu sanya tawaya a halittarsa da mutum yana da ƙarfi a jikinsa yana iya kai komo duk yadda ya ga dama a duniya zai taka da kafansa ya tafi daga nan zuwa can daga nan zuwa can sai a kai lokacin da yadda ake goyon yaro jariri a baya kafin ya yi tafiya hakanan shi ma za a koma ana rike shi ba zai iya tafiya ba kaga an samu canjin yanayi daga wannan yanayin zuwa wannan yanayi Allah mai iko ne kamar yadda muka ambata yana da daman ya halicci mutum ya zama cikakken mutum a lokaci guda bi a sannu-sannu da Allah ya yi ba wai din saboda in Allah ya yi a lokaci guda zai wahala ba ne la' ba abin da zai wahalar da Allah amma saboda Allah ya nuna mana cewa rayuwar duniyan nan tana tafiya ne daga yanayi zuwa yanayi yanayi zuwa yanayi hali zuwa hali wannan yasa Allah madaukakin sarki yake bin wannan halittar bitadirij bitadarruj ya halicci mutum daga kaza ya koma kaza daga kaza ya koma kaza subhanahu wata'ala wannan bangaren halittar mutum kenan a bangaren hankalin mutum da tunanin mutum shi ma yana samun canjin yanayi Allah yana cewa hakika mun halicci mutum a bisa mafi kyawun diri daga nan kuma sai muka maida shi ya zama kaskantacce mafi kaskanta cikin kaskantattu waye bayi da wannan kaskancin sai wanda suka yi imani suka yi aiki na gari kaga kenan ashe wannan ya nuna mana Allah ya halicci mutum a lokacin da kwakwalwarsa da tunaninsa ya nuna masa akwai wani abin bauta koma bayan Allah sai zama kaskantacce to su waye suke ba su cikin wannan kaskancin su ne masu imani da kuma ayyuka na gari kenan hatta tunanin mutum da kwakwalwansa da zuciyarsa yana iya caccanzawa yana iya caccanzawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana yawan addu'a yana cewa allahumma muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka Anas dan Malik yace na tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama nace masa ya Rasulullah mun yi imani da kai mun yi imani da abin da ka zo da shi na gaskiya shin kana jin tsoron wata rana za mu iya yin mu bar addini ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yace masa zuka tambayi gaba daya suna tsakanin yatsu guda biyu ne daga cikin yatsun Allah yadda ka san zuciya daya Allah yana jujjuya ta yadda ya ga dama shi yasa sai a wayi gari yau mutum yana kafiri sai ya musulunta wani yana musulmi kuma ya ridda wani yana musulmi sai ya ridda saboda jujjuyawan zukata to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a mu ma ya koya mana wannan addu'ar shi ma karan kanshi annabi Allah ya ce da shi walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila in ba dun mun tabbatar da kai akan wannan addinin ba saura ka dan kadan bauɗi annabi ne Allah yake gaya masa haka ba dun mun rike zuciyarka ba da yanzu ka kauce da ka dan bauɗe ashe kenan mu ne ya fi cancanta da mu roƙi Allah Allah ya tabbatar da mu akan addinin nan idan ka ganka akan addini ka ganka akan hanyar nagarta ba fariya ake da bugun kirji da cewa mu ne nagartattu mu ne na Allah mu ne na kusa da Allah ba haka ake ma Allah ba roƙon Allah ake yi Allah ya tabbatar da ni akan wannan hanyar baka da tabbas yaya ƙarshen ka zai kasance baka da tabbas baka da tabbas ba kai da ka zo a zamanin ƙarshe karni na goma sha biyar bayan hijira ba wanda suka karbi musulunci a bakin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin su sun yi ridda sun bar musulunci Allah ya tsare mu daga wannan asara saboda haka ya ƴan uwa wannan sunna ta Allah mai girma ta jujjuyawan yanayi daga yanayi zuwa yanayi Allah ya ba mu labarin shi a cikin kissoshi da yawa na ayoyin alkur'ani mai girma idan muka ɗauki kisan da Allah ya ba mu na fir'auna da banu isra'il Allah ya gaya mana a farkon yanayi cewa fir'auna ya yi girman kai ya yi ɗagawa ya yi fariya ya yi jiji da kai ya ce waye isa in ba ni ba ya ce ina wani in ba ni ba har ya tara jama'a ya ce da su ana rabbukumul a'la ya ce da su in ma akwai Allah to wannan Allah yana ƙasa na ne ni ne a saman shi yana azabtar da banu Isra'ila mutanen annabi Musa amma sai gashi nan Allah yana gaya mana cewa Allah ya kawo canjin yanayi ta yadda banu Isra'ila suka koma su ne manya fir'auna da mutanensa kuma su koma kaskantattu Allah ya ce muka fitar da banu is muka fitar da fir'auna da jama'ansa daga cikin gonaki da idanun ruwa da taskoki na arziki da mukamai na mulki masu girma Allah ya ce muka gadar ma banu Isra'ila suka zama su ne waɗanda suke da faɗa aji a cikin bayan a bayan ƙasa fir'auna da mutanensa kuma suka zama kaskantattu ƙarshe Allah ya nutsar da fir'auna da jama'ansa a cikin ruwa wannan canjin yanayi kenan fir'auna yana sama ya dawo ƙasa wayannan suna sama suna ƙasa sun koma sama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da wata taguwa kullum in an zo ana tsere sai taguwar annabi sai ta wuce taguwar kowa wata rana balarabin ƙauye ya zo da taguwarsa sai ya shiga cikin wannan tseren sai taguwarsa sai ta wuce taguwar manzon allah sallallahu alaihi wasallama mutane suka dinga magana yau an wuce taguwar annabi a tsere yau an wuce taguwar annabi a tsere annabi sai ce da su tsari ne na Allah da ya tsara duniya akai babu wani abin da ya taba yin sama sai Allah ya sauke shi ba wani abin da zai zauna wai shi constant ne a sama a'a sai ya sauka duk yadda abu ya ɗaukaka watan wata ranar dole zai yi ƙasa wanda ka gan shi a ƙasa ba a tozalta shi ba a wulakanta shi babu mamaki wata rana zai zama shine a sama Allah yana sa wannan yanayi ne domin bayi su zama masu hankali domin bayi su hankalta wanda Allah ya ɗora shi a sama kar yayi fariya kar yayi alfahari kar ya jimarinsa cewa duk wanda yake ƙasa wulakantacce ne wanda yake ƙasa kar ya ɗauki kanshi a matsayin kaskantacce kar ya ji cewa Allah baya yi da shi kar ya ji cewa Allah ya tsane shi don ya bar shi a ƙasa akwai hikima a ciki mai yiwuwa ba abun mamaki ba ne watan wata rana na sama ya sauko na ƙasa ya haura wannan duk ba abun mamaki ba ne allah ya ba mu kisar annabi yusuf alaihi salatu wassalam wanda yana daga cikin mafiya ban sha'awan kisoshi a cikin alkur'ani wanda yake ɗauke da darasi kun ga annabi yusuf ‘yan uwansa sun jefa shi a rijiya saboda me bakin cikin kar ya zama babban mutum don me ya yi mafarki kamar yadda Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani cewa ya ga taurari guda goma sha ɗaya da rana da wuta suna mar sujada mahaifinsa ya ce da shi karka ba mu ‘yan uwanka labarin wannan mafarkin saboda za su shirya maka kaidi ƙarshe suka yi mitin suka ce yusuf da ɗan uwansa babanmu ya fi son su a kanmu ya kamata mu ɗau mataki menene matakin da za mu ɗauka wasu suka ce a kashe shi wasu ka ce a jefa shi a rijiya matafiya sun zo su ɗauke shi su tafi da shi suka jefa shi a rijiya saboda matsayin da yake da shi a gaban babansu daga rijiya aka zo aka fito da shi aka sai da shi a matsayin bawa wanda ka ƙarshen wulaƙanci kenan da ƙasƙanci daga zaman shi bawa aka kai shi gidan shugaban ƙasa wajen ɗaukaka kenan inda za ka tabbatar ka samu nutsuwa daga gidan shugaban ƙasa aka kai shi prison wulakanci kenan ƙarshen wajen kaskanci kenan daga prison kuma sai gashi ya dawo shugaban ƙasa kaga ɗaukakan kenan shi yasa Allah da ya tashi ba da kissan a farko sai ya ce za mu baka labarin mafi kyawun kissa da ya gama ba da kissar sai ce a cikin wannan kissan akwai abin ɗaukan hankali ga masu hankali akwai abin ɗaukan izina ga waɗanda suke masu hankali banu nadir kabila ce ta yahudawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su a cikin garin madina sun tashi sun kewaye unguwansu da manya-manyan ganuwoyi suna ganin cewa wannan ganuwar ita ce za ta kare su daga duwanda zai kawo musu farmaki da aka za su fito da su kai farmaki ma kowa su kuma in sun shigo gida suna da tsaro Allah cikin ikonsa sai ya jefa tsoro a cikin zukatansu sai suka koma suka rusa wannan ganuwar da kansu saboda Allah ya kaddari cewa kaskancin nan dai sai sun ɗanɗane shi wannan canjin yanayi ne saboda haka tarihi yana cike makil da irin waɗannan misalai da suke nuna mana yadda Allah maɗaukakin sarki yake caccanza yanayin bayi daga yanayi zuwa yanayi daga yanayi zuwa yanayi Allah yana cewa Allah shine wanda ya halicci sammai bakwai ya halicci ƙasai bakwai yana saukar da umarni tsakanin sammai da ƙasai saboda ku gane cewa Allah shine mai iko akan dukkan komai kuma Allah ya kewaye komai da iliminsa malamai suka ce wannan umarnin da Allah yake sassaukarwa abin nufi shine wata rana a bada umarnin a haifi wasu a kuma bada umarnin wasu su mutu haka sai ya zama yau wata ta haihu yau kuma wani ya rasu yau wani gidan ana murna ana farin ciki Allah ya sauke ta lafiya yau ko wani gidan ana kwanan bakin ciki baba ya rasu ko mama ta rasu canjin yanayi lokacin da wasu ke murna wani yake murna an haifa masa yan biyu wani kuma yana bakin cikin matar tasa ta rasu wannan yanayi ne da kuma canjin yanayi wani a rana guda yake samun arziki wani kuma a ranar yake talaucewa wani yana samun ɗaukaka a wannan ranar wani kuma yana ƙasƙanta a wannan ranar allah maɗaukakin sarki yana kawo dare ya kawo wuni a dukkan rana ga dare ga wuni dare bayi tabbata wuni bayi tabbata rana ta zo ta wuce wata ya zo ya wuce taurari su zo su wuce dare ya zo wuni ya zo dare ya zo wuni ya zo wannan shi ma canjin yanayi ne da ya kamata mu yi ma Allah subhanahu wata'ala godiya a kai mu kuma ƙara roƙonsa ya ƙara tabbatar mana da ni'imomin da ya mana subhanahu wata'ala da haka ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mu yi masa biyayya mu gode mishi akan ni'imomin da ya mana kar mu butulce ma Allah a cikin godiya ma Allah zai sa mu samu dawwaman ni'imomi idan kuma mun kafurce ma Allah mun butulce ma Allah ni'imomin da ya mana za su gushe ya musanya mana su daga aminci ya kawo mana tsoro daga ƙoshi ya kawo mana yunwa daga arziki ya kawo mana talauci Allah ya rike arzikin sammai da kasai ya hana su fitowa saboda me saboda saba masa da muke yi subhanahu wataala da kuma butulce masa da ake yi subhanahu wataala saboda haka wannan canjin yanayi da Allah maɗaukakin sarki ya tsara rayuwar duniya tana tafiya a kai tun daga lokacin da Allah ya halicci sammai da kasai Allah ya sanya wannan rayuwar tana jujjuyawa akan haka wani yana ganin fari wani yana ganin baki wani yana ganin alkhairi wani yana ganin sharri wani yana ganin arziki wani yana ganin talauci wani ya samu wani ya rasa wani ya yi wani kuma a hana shi wannan duka tsari ne na Allah subhanahu wataala haka Allah yake sanya rana da wata suna tafiya bisa lissafi dare da wuni suna kai komo don su zama wa'azi a kanmu Allah yana jujjuya dare da wuni lallai a cikin haka akwai abun kula da abun lura ga waɗanda suke ma'abota hankula saboda ma'abota hankula waɗanda suke tunani akan halittun Allah subhanahu wata'ala daga ƙarshe ya ku yan uwa yana daga cikin waɗannan sunnoni na Allah da Allah ya tsara duniya tana tafiya a kai bayan ya tsara cewa yana caccanza yanayi to Allah kuma ya tsara cewa ana samun tabbatuwar aminci ta hanyar bin dokokinsa da kuma yin hukunci da abubuwan da Allah ya zantar na hukunci ana samun rashin aminci da rashin arziki da rashin wadatuwa a cikin saba ma Allah a lokacin da aka ce ana saba ma Allah an yi watsi da dokokin Allah to a wannan lokaci lallai al'umma ta shirya cewa ba za ta ga mai kyau ba ƙa'ida ce ta Allah da ya tsara ma kansa cewa liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna wanda ya yi mai kyau zai ga mai kyau wanda ya yi mara kyau zai ga mara kyau saboda haka duk inda ake neman aminci ake neman arziki ake neman walwala ake neman kwanciyar hankali to wajibi ne ya zama al'ummar kacokan ɗinta dokokin Allah ne suke aiki a kanta daga lokacin da aka yi watsi da dokokin Allah da manya da ƙananu da shugabanni da mabiya aka yi watsi da dokokin Allah aka manta da dokokin Allah aka daina bin ubangiji to babu shakka al'umma za ta shiga cikin masifa babu shakka al'umma za ta shiga cikin bala'i yana daga cikin wannan shine gudanar da shugabanci ba a bisa irin tsarin da Allah maɗaukakin sarki yake so ba in dai shugabanci yana gudana ba a bisa tsarin da Allah ya tsara ba to za a wayi gari da shugabannin da mabiyan duka ba su jin daɗin mulki shi shugaban da yake kan mulkin yana jin haushin mabiyansa su ma mabiyan suna jin haushin shi shugaban yana tsine musu suna tsine masa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce mafi alkhairin shugabanninku su ne wanda kuke son su suke son ku kuke musu fatan alkhairi suke muku fatan alkhairi mafi sharri su ne wanda kuke kin su suke kin ku kuke tsitsine musu su ma suke tsine muku saboda haka in dai har ana son a samu kwanciyar hankali to wajibi ne da masu mulki da talakawa da masu arziki da marasa arziki da masu kuɗi da marasa kuɗi da masu ilimi da marasa ilimi da kowa da kowa dole ne a dawo a bidokokin Allah subhanahu wa ta'ala gwamnati ta dawo ta gudanar da shugabancinta bisa ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga wajen Allah talakawa su gudanar da tsarinsu bisa ga yadda Allah madaukakin sarki ya tsara wannan ita ce ka'idar kamata kunu yi walla alaikum yadda kuke haka shugabancin ku yake kasancewa irin yadda kuke haka shugabancin yake kasancewa muna roƙon Allah subhanahu wataala a dukkanin yadda yanayi zai canza muna roƙon Allah ya bar mu da imanin mu Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki a wannan yanayi da muke ciki wannan ƙasar tamu tana cikin wani irin yanayi duk wanda yake lura yake la'akari ya san cewa wannan ƙasar tana tafiya a bisa tsarin da ba haka ake so ba ba kuma haka kowa yake fata ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana kyakkyawan canji a wannan ƙasa ya kawo mana kyakkyawan canji a wannan ƙasa Allah ka kawo mana canji canji mai albarka Allah ka kawo mana canji mai albarka a wannan ƙasa ya Allah ƙasar mu tana fama da rashin tsaro a wasu yankoki na wannan kasar muna roƙonka ya Allah inda wannan rashin tsaro ya kai Allah madaukakin sarki ka dakile wannan matsala inda kuma wannan matsalar bata kai ba Allah ka ƙara aminci Allah ka ƙara aminci musamman muna ƙara addu'a ga wannan jiha tamu ta Bauchi Allah ka ƙara mana aminci a cikin wannan jiha tamu Allah ka ƙara mana aminci a cikin wannan jihar ka ƙara mana albarka a cikin wannan jihar shugabannin wannan jihar daga matakin jiha har zuwa matakin ƙananan hukumomi da unguwanni da gundumomi muna roƙonka ya Allah ka sa albarka a jagorancinsu duk abin da yake alkhairi ne da maslaha ma wannan al'umma Allah ka nuna musu shi abin da yake sharri ne da tashin hankali da zai jawo talauci da fatara da rashin arziki a cikin wannan al'umma Allah ka hana su kaiwa zuwa gare shi Allah ka hana su kaiwa zuwa gare shi sauran jihohinmu na ƙasanmu muna roƙonka ya Allah ka ƙara mana aminci a cikin jihohin namu baki ɗaya muna roƙonka ya Allah ka ƙara mana aminci ka ƙara mana kwanciyar hankali ka ƙara mana arziki ya ubangiji ka bubbuko mana da tattalin arzikin kasar mu ya Allah ka bubbuko mana da tattalin arzikin kasar mu ya ubangiji yanayi da muke ciki da hali da muke ciki na rashin kayan masarufi da tsadan kayan abinci da hauhawan faya da hauhawan farashi na kayayyaki muna roƙonka ya Allah ya ubangiji ka sassauta mana Allah ka kawo mana dauki Allah ka kawo mana agaji Allah mun ga mun yarda ba mai kawo agaji ba mai kawo dauki in ba kai ba ya Allah kowa yayi dabara kowa ya gaza kowa ya kasa shugaban kasa ba zai iya ba kwamnoni ba za su iya ba yan majalisu ba za su iya ba jami'an tsaro ba za su iya ba mu ma talakawa ba abin da za mu iya ya Allah ba mai iyawa sai kai ya ubangiji muna roƙonka ya Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya ɗaukaka muna tawassuli da ayoyin alkur'ani muna tawassuli da ƙaunar da muke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana agaji Allah ka kawo mana arziki mai albarka Allah ka kawo mana arziki mai albarka cikin shugabanninmu wanda al'ummar su ce a gaban su wanda suke fatan ci gaban al'ummar su Allah ka ƙara musu albarka Allah ka ƙara musu albarka Allah ka ƙara musu albarka wanda ba damuwar su al'umma ba damuwar su kansu damuwar su aljihun su damuwar su gidajen su damuwar su ya za su ci gaba su a karan kansu ko da kowa zai wulakanta ko da kowa zai mutu muna roƙonka ya ubangiji in masu shirwa ne Allah ka shirya mana su in suna da rabon shiriwa Allah ka shirya su in ba su da rabon shiriwa Allah ka kwace mulkin nan daga hannunsu Allah ka kwace mulkin nan daga hannunsu Allah ka mai da mulkin kasar mu zuwa ga hannun wanda za ka yi musu jagoranci su jagorance mu zuwa ga abin da zai ciyar da kasar mu gaba ya ubangiji kai mana albarka ka kara mana arziki mai albarka ka raba mu da talaucin duniya ka raba mu da talaucin lahira wannan damuna da muke cikin ta mun ga farkonta muna roƙonka ya Allah ka sa tsakiyanta da ƙarshen ta farkonta albarka Allah ka sanya albarka a cikin wannan damuna tamu waɗanda suka yi noma muna roƙonka ya ubangiji ka sa albarka a cikin nomansu Allah ka sa wannan noma da za su yi ya zama sila da kuma hanya na samun saukin farashin kayan abinci a cikin al'ummarmu Allah ka ƙara mu noman su albarka Allah ka ƙara mu noman su albarka waɗanda ba su samu damar yin noma ba Allah ka buɗe musu wata hanya ta samun arziki daga wajenka Allah ka buɗe musu wata hanya ta samun arziki daga wajenka Allah ka yi mana albarka bi rahmatika ya azizu ya ghaffar ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك الا اليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك انت القوي ونحن الضعفاء اليك انت الغني ونحن الفقراء اليك اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك واتبع سبيلك وابتغى رضوانك يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا من لا اله دون سواه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله